الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Aha, kafin mu shiga na wakilin wudu kamar yadda muka saba za mu ɗan taɓa wasu jimloli ko biyu ko uku a darasin da muka yi na baya. Hakan ke ba? Na baya daga wancan sai muka sai? Nudi wa misalin haja ko? Aha. Wa muni'a bi rakhwin najisin wa ta'ayyana al-qiyam. Eh alƙali? ومنع برخو نجس وتعين القيام وأن حنا عند وجنب يكي دكان رزروروا ko na rigawa rigawa da shakawa da laushi kawai da laushi yawa rasa wajen da yake da laushi yawwa an hana kar mutum ya zauna da yi tsari ko bayan hawa yawa amma an wajen da mutum ya tashi da tsaye ko ya ya yi tsari yi tsaye ya yi a tsaye ehe malam kuma haka ne a ka ce kawai ba haka bane kuma ka ba haka ba wajen mai da su mai na jasa yawa birakuyin najisi yawa birakuyin najisi in guri mai laushi ne kuma mai najasa ne ne ne ba an kula da an kula haka ya kira wasu na shi
ana yake ba ana yake ba ba ne oh ba ruwa shi ne to wato an hana idan guri mai laushi ne ba mai sauri ba kuma gurin da najasa idan mutum ya tsuguna zai bata jikin shi da najasa to an hana mutum ya tsuguna a irin wannan gurin kaga muni a din nan gamir zai koma wa julusun da muni a julusun aha to a irin wannan gurin mai najasa din an hana to ya mutum zai yi yace wata ayyanan kiyam tunda an hana ka zama to kaga dole ne ka tsaya kenan sai mutum yayi a tsaye saboda yana da tsarki kan ya ɓace jikin shi da gangan. Aha, gaba da nan wa atimadun ala rijilin wa tinja'un biyadin yusrayayni mala bakar wa atimadun eh an so ka kira bakin ka wa atimadun an so ya ya itimadi a kafan su itimadi ana rashi ne dogaro yawa ya jingina ga kafarsa ta hagu eh wastinja'un biyadin haka nan yayi istinja'i da hannun zai ma yayi sarki yawa da hannunsa na hagu eh yusrayayni shine istisna nasu akan kafa ya jingino a kafa na hagu istisna yayi isra'ili din nan eh yake istinja'i din hagu kafa ta hagu da kuma kafa ta ta hannu na hagu ya mutum zai jingina wajen yin bahaya ga kafarsa ta hagu haka nan kuma wajen yin sarki an so ki wanke da hannunsa na hagu da zuwa eh malam haka ne malam usman ya ce istisna da kake bai san me kake nufi da istisna din ba mun dauka istisna to ko ne shi ne wani abu a cikin wani abu a cikin wani abu. yawwa yawwa fassara mana da kai eh wato nudi ba Eh.
ma don an so mutum ya dogara yawwa ala rijilin a bisa kafa eh wasin da kuma yin tsarki eh biyadin da hannu yawwa to sai ya yi istisna wato ya yi tasniyan eh hagu hagu da yake bukata rijilu da yadu yawa rijil sai tasniyan su da yawa yusrayayi wato ya dogara a bisa gefen shi na gaban shi na hagu yawwa haka ta yi ya zo sarki Ya yi da hannu wanke ya da wanke da hannun hannun hagu.
hagu shi ne kawai magana.
saboda an ce najasa ko kuma yawwa yana da yana dangar wa balluha qabla luqil aza ballu ma za ala bas ko da yake kai baka nan mutum ko amma ba algoni wa balluha qabla luqil aza wannan hadin kawai ina zai komawa eh ma hannu zai komawa kawai wa balluha ay ballu yadi qabla luqil aza mafhum aha ya isa ko mu dan kare da aha aha wa bil fada'i tasatturun wa bu'dun wa tika'u hujrin wa rihin eh sai ni wa bil fada'i ajeji yawa tasatturun sun fahimta kawai ta yi gudu yawwa in ajeji ne da satturun ya zama yana guri mai sutura tsakanin shi da ainihin alƙibla din wa bu'udun yawwa wa cika'u shuhurin wa cika'u shuhurin yawwa warihin yawwa madalla kare ce ko mara fitsarin da yake da sauran ya yi sa? Sasa su alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل
نعم وزن يجي تخريج الفريقين يجي واسترخاءه واسترخاؤه تسوتو da duburan shi tasautowa kada su ce duburan shi yana koya mar yadda zai yi bayan garin yadda za su rabu da najasa din lafiya kar ya tashi wani najasa ya biyo shi azan shi addini bai bar komai ba an ce wani suna muhawara da wani arni yake cewa mu addini mu komai akwai yake akwai mu da ake kashi yake ba ni ma musamman Allahu akbar wai yake addini na ku akwai mu da ake kashi to na ba musulmin abu ne ba shi musamman ne a cikin to da haka shi addini bai bar komai ba faslun nukidar wudu'u ana warware alwala bi hadasin da kari menene kari ya ce wa huwa shine alkariju abu mai fita kaga banda mai shiga ke duk abin da aka ce mutum ya yi alwala sai wani a ya shiga ta ko ina ya shiga ba zai bata mar alwala ba sai abin da ya fita ne yake bata alwala sannan abin da ya fita ma almu'tadu na al'ada abin da ya fita da aka saba sanin shi yake fita ta wannan inda ya fita ɗin banda abin da ya fito ba ta inda aka saba ganin shi ba yanzu misali mutum ne cikin shi yana murɗa yana zuwa da ya tsuguna kawai sai fitsari ya fito ta dubura alwalan shi yana nan ko kuma bayan gari ko hutu ya fito ta kofar zakari alwalan shi yana nan saboda bai fito ta hanyarsa ba sai ya fito ta hanyar shi yake fata alwala istihati sannan a cikin lafiya sai ya fito lokacin mutumin lafiyan shi kalau sannan zai bata mar alwala kaddara da ce mutum yana da matsala na tasassu fitsari ko bayan gari ko hutu baya yankewa a cikin shi to wannan mai fitowan ba zai warware mar alwala ba saboda cuta ne sai a lafiya karfa kaga kenan tun da ya cewa almutadu la hasan banda tsakuwa misali mutum ne ya ji cikin shi ba daɗi da ya je kuguna kawai sai tsakoyi suka zubo ko guda nawa ne babu kalwalan shi yana nan yana taki kawai sa wanda yake je sallah ga shi ayi tsagaba wadudun ko tsutsa yana tsugunawa kawai sai tsutsa sai ne dai ta zo ga ta ma tana motsi da cikin shi wannan duka zai rore mar alwala ba dan ba shi muka saba gani yana fitowa ta nan ba mu ba yi wannan koban dan tsutsa ya fito ba saboda haka sai abin da ya saba fitowa ta nan ya fito sannan zai wani ya fara walau bi ballatin yake shi wannan tsakon ko da ya fito da danshi a jikin shi ga danshi na alaman bayan gari in ka kowanne ta zaka ne ga danshi na alaman fitari in wannan danshin ba zai sa alwala ya karye ba saboda mu za mu ce tsakuwa ya kwaso ne ba bayan gari ya fito ba yawwa wabi salatin haka nan alwala yana warwarewa da tasalsulin da faraka a kusara ya rabu da mafi yawan zamani mutum yana da ciwon yoyon fitsari ko ciwon yoyon bayan gari ko hutu bayan yankewa a cikin shi amma sai ya zama faraka a kusara idan muka kasa zamani kashi biyu sai mu ce abin da yake na lafiya in ya wuce kashi ɗaya kaga ta san su ne amma faraka aftara misali a ce in muka kasa zamani kashi uku a kashi ɗaya kawai yake ta san su kashi biyu din lafiya shi kalau wannan sai mu ce faraka aftara in ya fito ta san su ne alwalan shi ya warware dole sai ya sake alwala tunda zamanin da yake samun cikakken lafiya ya fi zamanin da yake da wannan matsalan yawa shine ma'anan faraka aftara kasalati mabiyin kamar tasalsul na mabiyi wanda fadara ala rafihi ya samu ikon ɗauke wannan tasalsulin misali mutum ne yake tasalsulin mabiyi wannan ba fara ƙasar ne wa tashiri ba kawai tasalsulin mabiyi ne idan ya zama mutum yana da ikon ɗauke shi ya je an ce masa wannan mabiyin naka ga dalili ko rashin aure ne ko kuma ka sha magani abu kaza ko kai kaza sai ya ci ya bari ta sarkinin yana zuwa to wannan kalmuta ne duk lokacin da ya zo ya warware alwala dole ya sake alwala tun da yana da hanyar da zai magance kanshi daga wannan majiyin shi ne ya ci wani ji ba an so in la zama aftara kaga can muka ce faraka aftara to idan la zama aftara fa kaga an samu akasin faraka aksara ko kaga alwala bi wurare ba in je zama na zama aksara to an so mutum ya sake alwala idan tasaltulu ya lizinci mafi yawan lokacin shi misali sai aka ce an kasa zamani kashi uku kashi biyu yana yin tasaltulu ya wuce kashi ɗaya ne wanda ya samu lafiya ba sai mu ce to yanzu a nan ko da tasaltulu ya zo alwalan shi yana nan amma kuma mutahabi ne sake alwala inda lazama askara kenan in babu aula kuma lazama ne fa misali idan aka ce in an raba zamani kashi biyu kashi ɗaya lafiya kashi ɗaya kuma tasalsul sai mu ce a nan ma in ya fito alwala bai warware ba shi ma kuma mustahabi ne sake inda kadai zai warware alwala sai idan faraka askara ya rabu da mafi yawa amma ya rabu da rabi da rabu da rabi ba har yanzu alwala bai warware ba balle kuma na zama askara ya rubuci mafi yawan lokaci alwalan kenan shine yace an so ya zaki alwala inda ya zama na zama askara ya rubuci mafi yawan lokaci amma sai dai a nan mutabancin na in shaffa banda inda alwalan ya tsananta gare shi ya zama gashi na zama askara amma idan muka ce zai alwala duk tasalsuli zai sha wahala sai mu ce to yanzu wannan in dai dan wannan tasalsuli ne bai warware ma alwala ba kuma kawai lokacin sallah ta shi sallan ka ba tare da ka saki alwala dan wannan tasalsuli ba mu fahimci wancan ba wai ana nufin dan mutum yana tasalsuli shi kenan kawai alwalan shi ba zai karye ba ba haka bane wannan tasalsulin ne ba zai karya mar alwala ba yanzu misali mutum yana tasalsulin fitsari yayi alwala fitsari yana zuwa wurin shi doro ne ba amma idan musamman ya ci fitsari ya je tsuguna ya fitsari a wurin shi a kan balle kuma ya ci wani hadas kamar bayan gari ya je yi to wannan tasirin ba zai hana shi karyewan wannan ba kawai kasancewan wannan tigan wannan yoyon da ya kowa ba tare da ikiyarin shi ba shi ne kawai ba zai karya mara aure ba to wafin itibarin muzazabati في وقت الصلاة أو مطلقا كالسجود yace malaman malikiya mutaakhirin sun yi taraddudi fi itibarin mulazama cikin lura da lizunta ba mun ce lazama aftara ba to wannan lazama din lokacin da ya lizunta din wani lokaci fi wakati salati iya lokacin sallan ne ya rubuci mafi yawan shi au mutlaqan ko kuma lokuta gaba ɗaya ne to shi ne taraddudin malamai ke taraddud dama mun ce kuka taraddud li adami nasil mutaqaddimi na fi ko li taraddudin mutaassiri na fil naqli au li adami nasil mutaqaddimi na fi to yanzu wannan mun ce da sansuri in ya lalaci mafi yawan lokaci baya karya alwala ko sai suka ce to lokacin kala biyu ne a duk musulmi musulmi yana da lokacin da za a ce lokacin sallah daga rana ta yi zawar kafin rana ta hudu a wannan tsakanin babu wani sakan da ba lokacin sallah ba kun lura in rana ta yi zawar lokacin azhar yana tafiya za su haɗu da alƙalla azhar rana tana faduwa za ta lazar suna fita magruba ta shiga tana tafiya su gamu da isha ana nan ana nan ana nan rana albishir yana kudowa magruba da isha suna fita asuba za ta shigo to asuba ta shigo ana nan ana nan rana tana kudowa ce wani lokaci lokacin wani sallah babu saboda haka ashe daga zawal zuwa hudowar rana shine lokutan sallah daga hudowar rana zuwa zawal ba wata sallah to wai idan muka ce na zama aksara din na zama aksara auqati salati ne ko na zama auqati mutlaqan ne to shine taraddud kun ga shi wannan taraddud din wai suka ce sai ya lizumci lokutan sallah daga zawal zuwa hudowar rana ko suka ce a'a kawai la zama askara askara lokaci mutlakan kawai in ya in ya lizimci mafi yawan lokacin shi ba za a ware lokacin sallah ba to shi ne aka yi karafi ina jin mun fahimta min makrajehi sannan shi wannan ainihin abin da ya fita din sai ya fito min makrajehi daga mafitan nan nashi guda biyu na al'ada kowane dan adam a al'adar ɗan adam an masa wasu ƙofofi guda biyu wanda najasa mai fita ta nan yake fita to sai najasan ya fito ta wa'annan ƙofofin sannan zai karya mai alwala au ko kuma sukubaci ya fito ta wani ƙofa sadar ma'idaki amma ƙofan kuma ya zama ta ƙarƙashin uwar hanci ba ta saman uwar hanci ba ta ƙarƙashin uwar hanci sannan sharhi na biyu inin sajja idan wa'annan ƙofofin suka toshe ya zama mutum ko ba tuburan shi a toshe baya samun bayan gari sai kuma ga wata ƙofa ta ƙarƙashin uwar hanji ta nan bayan gari yake fita to yanzu duk lokacin da bayan gari ya fito ta nan za mu ce alwalan shi a kare tunda ƙofar da bayan gari yake fita ya toshe kuma ta inda ya fito tunda ta ƙarƙashin uwar hanji ne ba ta saman uwar hanji ba ne sai mu ce alwala ya kare ko kuma ƙofar zakarin shi ya toshe sai ga mutane yana zuwa ta wata kofa a cikin shi kuma kofan ta karkashin goranci ne sai mu ce to shi kenan alwalan shi ya kare kaga kafin alwala ya karye lokacin da nace ta fito ta wata kofa yana da sharadi biyu sai idan ya zamo kofofin da wannan najasan ya fita sun toshe sannan na biyu sai idan kofar da ya fito din ta karkashin uwar hanci ne to a nan kam sai mu ce alwala ya kare na'am nan kofar zai zama ta ina gina karkashin kurra ta kasan kurra ta kasan uwar hanci amma ya zo ta sama ne to kaga har yanzu zai zamo ainihin hadas ba ke dole sai ta kasa ta kasan nan kuma ya zamo cikin da ya za ku kaɗin ya toshe aha shine yadda au sukubatin ta attatil ma'idati min sajja tasmiyan na makrajin wa illa idan ba su toshe ba wannan najasan ya fito ko kuma a'a sun toshe din amma da jasan ya fito ta saman uwar hanji ba ta karkashin uwar hanji ba ya alwala ya karye ko bai karye ba fa kauda ne shi ya kai kauri biyu ko suka ce alwala ya karye matukar indiya ne ta ne ya fito ko da ainihin kofofin suna yi ko suka ce a indiya kofofin suna yi ko da na jasa ya fito alwala bai karye ba to shi ya kai wannan kauda ne wabi sababihi kuma ka san shi kauda ne yana zuwa ne idan ƙarfin ainihin ƙauli biyu sai suka zama ɗaya daga wannan ƙauli da wannan ƙaulin babu raji babu marfi sai a ce ƙaula ne aha wa bi sababihi haka nan alwala yana karyewa da sababin kai dama mun ce abin da yake kari alwala guda uku ne akwai hadar akwai sabab akwai gairuhuma wanda shi ba hadas ba ba sabab ba kuma yana karya alwala aha wabi sababihi haka nan alwala yana karyewa da sababin hadasi ne shi sababi janyo karyewan alwalan yake ba shi yake karya alwala da kanshi ba shi ne ma'anar sabab hadasi ne abin da yake karya alwala da kanshi shi kuma sabab abin da yake janyo karyewan alwalan ne abin da ya samu samu ce wannan abin zai janyo karyewan alwala wa huwa shine zawalu aqlin gushewan hankali mutum ne ya yi alwala ya hankalin shi ya bar jikin shi bai san inda yake ba bayan ɗan lokaci sai hankalin shi ya dawo sai mu ce alwala ya warware shi ya sake kaga yanzu wannan gushewar hankalin janyo karyewar alwala yake saboda muna tunanin bayan hankalin shi ya bar jikin shi komai zai iya faruwa ba mamaki wani abu ya fita to tun da haka ne yanzu ga shi ya samu lafiya ko ya je sashi a wura da wani hakalin ba wayin binaumin ko da ta hanyar bacci ne ba kaga tun da ya kama wannan kenan akwai wa'inda suka nuna cewa dan mutum ya yi alwala ya yi bacci alwalan shi yoro ne ba shi yasa za ga akwai wasu a wasu mazabai wanda za ka samu mutum ya yi alwalan isha ya zuwa yi sallan isha ko a harami za a gani an yi sallan isha mutum zai kwanta ya barci shi daga an yi salatu zai tashi ya sallah ka ce ya baka je ka alwala wai ka ce ta kare ba kai bacci wai ce ta wannan shakku ne ta kare wannan ina da yakinin alwala na yakini na za ku sarmin da shakku in ka ce ta kare ina yakinin ta kare ni na ina da yakinin na yi alwala ina yakinin ta kare ba ko za ku san da yake da shakku ba kan sallan shi kawai yawwa amma mu a mazhabin malikiya matukar in je mutum yayi bacci kawai alwalan shi ya tafi amma har a malikiya ba ce bacci hadas bane cewa kai sabab ne yawwa sabab ne na kai yawan alwala kai bacci wataƙila ya karye baka sani ba saboda haka je ka sake kawai aha yace wa in bi naumin sabula ko da da bacci ne da yayi nauyi alwala ya warware walau kasura wannan baccin da ya nuna ko da ya gasharta ko da dan sekan kai bacci amma lokacin ya yi nauyin da baka san da kake ba can ka farfado a wilayati yawa muna lura da karfin bacci ne ba yawan lokaci ba la kafa amma banda baccin da ya sawwaka jinjiri kenan baccin da gashi mutum yana yi amma shi ya san abin da yake faruwa in kai magana yana ji in an yi wani tsala yana ji in wani abu ya faɗi hannun shi zai gani to wannan baccin da zai warware alwala ba wa nudiba in fala an so ya sake alwalan a irin wannan bacci sassauka ɗin in tsala in yayi tsawo kaga hali muftata kaga a rabin sutura sai ya dunkule ma karatun nan kajerin sa a shimaru za a ji aka masu turu da yawa tawilun sakilun yankudu rudu'a kasirun sakilun yankudu rudu'a kasirun kashifun la yankudu rudu'a خفيف طويل يستهاب منه الوضوء يكتب بالإشارة وإن بنوم ثقل ولو كثر لا خفع ونجب إن تعالى شكرا كما بيتشيش ولمس هكذا عند الشافع ليلتج صاحبه به عادة wanda zai shafan a al'ada zai yiwu ya ji daɗi bihi da wannan shafan ya warware alwala lokacin da mutum ya zo zai shafi abu kafin mu ci alwalan shawarware yaya a al'ada irin wannan abun yanayin wanda ya shafa nan in ya shafa a al'ada zai ji daɗi irin jin daɗin da wani abu zai iya fitowa cikin shawarware alwala sai zai ji daɗi sai mu ce to wannan shafan ya warware alwala walau li zufurin kuma ba karka ce wai in an ce jin daɗi zaka ce ko ni in son gurin ko laushi ko wani abu a shi jin daɗi huduri ne yace walau walau ne walau lizukurin ko da farce ya shafa kaga ya farce abu ne wanda yake jami ko to ko da farce ne gudurin cewa cikin mace ne zai jin daɗi saboda haka alwalan shi ya fi au sha'arin ko kuma gashi ya taba au ha'ilin ko kuma a wani rufi ne cikin a rufe ne ya taba saman rufin duk dai wannan ba zai hana jin daɗi ba saboda haka in ya shafa da nufin jin daɗi ko kuma ya ji daɗin ko ba da nufin jin daɗi ba alwalan shi ya na? yawwa dama za mu lura da ya lokacin da ka je shafan kayi da nufin jin daɗi da ya ko baka ji daɗi ba lura ta ko kuma ni ko ban yi da nufin jin daɗi ba kawai za ta faɗi ne na rike sai mu ce ka ji daɗi sai ya ce ka ji daɗi sai mu ce lura ta yawwa inda alwalan shi yake nan bai yi da nufin jin daɗi ba ko bai ji daɗin ba yawwa ka zo ne mota ya kaɗe ta ka ce mu taimaka mu ɗauke ta ka taimaka ka rungume ta ka ɗauke ta har ko je ka je kai baka san ma wace ka taɓa ba wannan alwaran kenan wa uwila bil kasifi an fassara mudawwana da cewa wannan ha'il din abin da ya tsare tsakanin wanda zai shafan da wanda ya shafa din an fassara mudawwana da cewa sai in abin kafif ne sassauka ne shara-shara ne ba abu mai sauri wanda zai hana mutum ya samu jin daɗin cikin bane wannan wasu malaman fassara mu wana sun fassara wannan hadisin da dole sai in kabib ne kaga idan sakin ne abu ne mai kauri ba zai warware alwala ba ko da ya ji daɗi wa bil itla wasu kuma sun fassara mu wana bil itla da cewa hadisin mutlaqan ko da kasif ne ko da hayyacin mai kauri ne matukar in dai abin da yake cikin al'ada ya gudana an taba za a ji daɗi to in ya taba da nufin jin daɗi ko kuma ya taba ya ji daɗi alwalan shi ya kai in kusa da lazzata yace amma ba shi wannan mai shafan kafin alwalan shi ya karye sai an samu nau'in abubuwa guda biyu na farko in kasa da lazzata idan ya yi nufin jin daɗi sai mu ce ko bai ji daɗin fa alwalan shi ya kai aw waje daha ko kuma ya samu jin daɗin ko bai yi nufin jin daɗi ba alwala ya kai lan tafaya amma ban da yadda suka koru bai taba da nufin jin daɗi ba kuma da ya taba bai ji daɗi ba kaga duk alwalan shi yana nan kenan kaga shi ma karatu ne a cikin ƙananan littattafai za su ya wala shi ko eh in ka ta da lazzata ko jada ko in lam ya ko in lam kaza kaza to shi ne kawai a nan ya dunkule in ya yi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗin alwala ya warware nan tabbaya ya banta inda suka koru bai nufin jin daɗi ba bai samu jin daɗi ba alwalan shi illal qublata bi famin sai dai sun ba da baki ya haɗa baki da mace wannan mutlaqan sake ba gayyadewa alwala ya warware ba a lura da ainihin jin daɗi wajen sumba saboda ne saboda sumba mafi yawa ana yin shi don jin daɗi ne kasancewar mutum ya yi ba don jin daɗi mutum ba nadiri ne saboda haka aka yi amfani da aksar kawai matuƙar in je mutum ya sumbanci mace bayan ya yi alwala ba a lura da ko ya yi da nufin jin daɗi ko bai ji daɗi ba alwalan shawarwari wa in bikurhin ko da da tilasci ne wajen sun baɗin ko da tilasta matar ya yi kama ta da ƙarfi ya sumbance ta a wurin shafin au ɗirci bifalin ko da da rabkana ne sai da ya faci da ta bata zan yi ba wuf ya rike ta ya sumbance ta shi ke na alwalatin kuma ba nan allamis walmalmu sawa wanda ya shafan da wanda aka shafan duk ne kawai muna lura da lokacin kin ji daɗi a ban ji daɗi ba lokacin da zai shafe ki kin yi kin yi nufin jin daɗi ban yi nufi ba nan alwalanci zai zama yana nan amma in ta samu ɗaya da cikin yin alwalanci ya wuri ita ma wanda aka shafa ne la ni wajen amma banda mutumin da ya sun ba saboda ban kwana za ku yi ban kwana ne za a rabu dalilin wannan ka sumbance ka ba da nufin jin daɗi ba kuma da ka sumbanta baka ji daɗi ba yanzu wannan alwalan kai na nan au na yau ba ma mana in dai an samu jin daɗi ka ba ruwan da ban kwana au rahamatin ko kuma saboda ainihin tausayi wani abu ne same ta ta tausaya mata ka sumbance ta yanzu wannan tun da na tausayi ne ba zai ruwa ya wala ba wala lazzatun bi nazirin haka nan alwala baya warwarewa da jin daɗi da kallo ko me ka kalla in dai wai kallon ne ba taɓawa ba ya sa ka ji daɗi kuma ba abin da ya fita a jikinka illa wannan jin daɗin ko wannan jin daɗi da kallo baya warware alwala. Ka in azin kamar miƙewan zakari shi ma ko da lokaci ya yi tsawo a miƙe alwalan shi yana nan. Walazzatun bi maharamin haka nan banda jin daɗi da muharrama shi kam alal asaiki a bisa zance mafi inganci. kaga kenan akwai wasu maganganu ingantattu wanda suka tabbatar da in mutum ya shafi muharraman da nufin jin daɗi kuma ya ji daɗin alwalan shi ya warware amma magana mafi inganci muharrama ba ainihin muhallin jin daɗi ba ne in mutum ya shafa ko ya shafa da nufin jin daɗin ko ya ji daɗin ya zama nadiri ba a ainihin hukunci da shi alwalan shi nan wan mutlaku masu zakari hakanan da mutlakin shafan zakari yana warware alwala abin da ya sha ya ce ma mutlak ba a lura da ya shafa da nufin jin daɗi ko ya ji daɗi ko ta sama ya shafa ko ta ƙasa ya shafa ko da mantuwa ya shafa ko da gangan ya shafa in dai zakarin shi ya shafa da yake jikin shi alwalan shi ya tafi kawai almuttasili amma zakarin shi wanda yake sade da jikin shi banda wanda ko ya yanke zai kai shi haɗa mar ko wani abu wannan alwalan shi walau kun sa mushkilan kuma shi wannan ba zakarin ko da mata maza mai rikitarwa ne mu kula walau kun sa mushkilan ko da kunsa mushkil ne mata maza ne rikitarwa akwai abin da ake cewa kunsa kunsa a hausa suna ce masa mata maza me ma'anar mata maza wanda yake da halitta irin na maza da irin na mata hakan haifi yaro ya zama yana da ainihin zakari yana da farki to wani hukunci za mu bashi sai mu ce za mu bashi hukuncin bangaren da ya fi karfi ya za a yi mu gane bangaren da ya fi karfi sai mu ce ba yana zakari yana da barci ba ai fitsari zai kama shi bari mu ga ta ina fitsari zai fito da ya zo mutuwa sai ya fito ta kofofin gaba daya sai mu ce to a auna wanne ya fi yawa ya ka ce an samu masu kwafa sun auna duk yawan su daya in ya zuwa fitsari in ya kai rabin lita sai ya ga duk kwata kwata ne in lita guda ne sai ga rabi rabi ne gaba ɗaya ba wanda ya kone yanzu sai mu ce yanzu abin da za a yi za a yi haƙuri ne ya tashi ya girma mu gani wani irin balaga zai yi zai jinin haila ne ko kuma zai mafarki ne da ya zo balaga aka ci ai jinin sa na hailan ma ya zo kuma ya yi mafarkin sai mu ce to a duba fuskar shi da kirjin shi gemu ne zai tsuro ko nono ne zai tsuro ya ka ce ya tsuro to anan ake ce masa mushkil amma da fari bai zama mushkil ba sunan shi kunsa yawa idan ya zama gabaɗe kowanne yana aiki kamar kowanne to wannan ya zama kunsa mushkil la yankihu wa la yunka shi ba zai aure ba kuma ba za a aure shi ba dan ka aure shi ka aure dan uwanka bare in ka aure shi kira ka ganin da baka nan shi ma namiji yawa saboda shi ba zai aure ba kuma ba za a aure shi ba ba mace ba za ta aure mace yar uwarta ba saboda haka ba zai aure ba kuma ba za a aure shi ba to ko da irin wannan kunsa mushkil din ne ya taba zakarin shi za mu ce alwalan shi ya warware shi ne walau kun sa mushkila bi fadin ya shafi zakarin da cikin aucen bin ko da gefen dikkatin na tafi au ikwain ko in yatsu ya shafa da cikin tafi ko da gefen tafi ko da cikin in yatsu ko da gefen in yatsu sai mu ce alwalan shi ya warware kuma shi dan yatsa din wa in za'idan ko da ɗan yatsa na ƙari ne da muke cewa cindo har akwai ɗan yatsa da ake cewa cindo ko Allah ka ji ma wani ya fito za a ji sunan shi ma ana cewa cindo to wannan ɗan yatsan ko da da shi ne mutum ya shafa in haska in je yana motsi shi kenan sai mu ce in ya shafi zakarin shi da shi alwalan shi ya warware amma baya motsi ta mace ce ne ba zai kai ga warware alwala ba ko biri zakin alwala yana warwarewa na walau na kunsadi eh eh kwarai ko kai da mutasa yana kan shi kwarai da gaske ko wanda suka nuna hukun sani mu gunza mushi ne bai kariya ko bi riddatin haka nan alwala yana warwarewa da ridda kaga dama yana cewa نكب الوضوء بحدث او سبب او غيرهما to wannan shine gairihima din kaga shi ridda ba hadas bane ba kuma sababi ne na hadas ba amma kuma ya zama naqibi ne wake da wuru yana warware alwala ko bi shakkin hakanin shakku yana warware alwala fi hadasin cikin kari kaga rigadin nan yawa wasu suna yin rigan ma ba sani ba kuma ko da sakan mutum ya yi rija aikin shi ya rushe lai na shirarta da ya faɗan na amaluka ba saboda haka har alwala yana cikin wannan ayyukan da suke rushewa da mu kiyaye Allah ya kiyaye ko bi shakkin hakanan alwala yana warwarewa da shakku fi hadasin cikin kari ba da tsuhurin kulima bayan tsarki da aka sani mutum ya tabbatar da ya yi alwala amma yana shakkun alwalan nan ya karye ko bai karye ba yanzu a nan ma wajibi ne ce sake alwala misali yanzu aka yi sallan la'asar bayan sallan la'asar ka dan jajar minka kana zaune sai yanzu aka zo ta wuto magaruba sai kake ka tabbatar da ka yi sallan la'asar da alwala amma bayan la'asar din kana shakkun ya karye ko bai karye ba to mu ce baka da alwala kai ka sake alwala illal mustahabba kaidan da ba aiki da yau a marikiya anan sun tokare wannan kaidan ba zai yi ba saboda a kullun wa shakku fin nuqsani ka taquki ko aha illal mustankiya sai dai wanda shakkun ya aure shi duk abin da yana shakku ko da yaushe yana cikin shakku yanzu wannan irin wannan shakkun ba zai tasiri a kan shi ba ko ya shakkun zamu ci albalan shi yana wa bi shakkin fi sabitihima hakanan da shakku cikin marigayinsu ya san ya yi alwala ya san ya yi kari to amma wanne riga ya tabbatar da ya kama ruwa kuma ya tabbatar da ya yi alwala amma sai da ya alwalan ya kama ruwa kaga babu alwala ko sai da ya kama ruwan ya yi alwala kaga alwala yana nan ya rasa gane wanne ya kare yanzu a nan shi ma ya sake alwala kawai la bi masjidu gurin alwala bai warwarewa saboda shafan dubura au in tsaye ni ko maraina mutum ya shafa duk wannan alwalan shi ba zai warware ba zakari kada shi yake warware alwala wajen shafan al'aura au farji sagiratin ko farji yarinya karama mutum ya taba duk wannan alwalan shi yana wa qaitin alwala yana warwarewa da amai mutum ne yayi alwala a a da yawa ladin ne yake aiki wa qaitin banda amai baya warware alwala irin su amai irin su magwas duk wannan dan mutum yayi alwala yayi alwalan shi yana wa akli lami jazurin banda cin naman jakumi shi ma baya warware alwala wa zabihin banda yanka yayi alwala yayi yanka alwalan shi yana nan wa hijamatin qaho baya warware alwala yayi alwala sai aka masa qaho shi ma alwalan shi yana nan duk da wannan kharij ne amma ai ba mutad bane yawa bai ko ta hanyar kofofi na al'ada da yake wutowa ba wa fasdin wanda ke su irin kamar jini ya taru din na dan yanyan ka mutum ya fita duk wannan alwalan shi yana wa qaqatin wanda kelkelewa da dariya fi salatin a sallah mutum yana sallah sai kelkele da dariya kaga sallah ta rushe amma alwalan shi yana nan ba abin da ya tafi alwala wa masti imra'atin farjaha wanda inda mace ta shafa farjinta wannan ita ma bai karya mata alwala ba wa uwilat an fassara mudawwana aidan kuma dai bi adamin isabi da rashin shigar da ɗan yatsan ta cikin farjin in ta shafa doron bayan farjin wannan alwalan ta yana nan amma in ta sa ɗan yatsan ta wasu malamai sun fassara mudawwana cewa alwalan ta yaro ne in ta sa ɗan yatsa ki wa nudiba ghaslu famin an so wanke baki min lamin daga cin nama wa labanin ko shan ainihin nono idan mutum ya yi alwala ya ci nama ko ya nono ana so ya wanke bakin shi har ma da hannu ya wanke kafin ya sallah wata jididu wudu'in ana so mutum ya sabunta alwala in sallah bihi idan ya yi sallah da shi kayi alwala kayi sallah kamar yadda yanzu sai la'asar sai magaruba ya zo da alwalanka ana so ka je ka jaddada amma wajen tajididin nan akwai hatsari idan ka zo gwanda ka yi niyyar kawai za ka yi alwalan ɗauki adadi saboda yanzu misali mun yi sallar la'asar magaruba ta zo sai ka ce bari jibo ruwan jaddada alwala mustahabi ne sai ka jaddada ashe ka kama ruwa ka manta kaga wannan tajjidin da kai ba zai ma a sallar magaruba ba saboda ba alwala bane wanda yake na wajibi dama mun ce ba a sallah sai alwalan da mutum yayi na wajibi shi ko tajjidi mustahabi ne saboda haka in dai lokacin sallah ya za ka yi alwala ka yi da niyyar ɗauke hadasi kawai kagan ka hadasi ma shi kenan aha shi ne yake an so mutum ya jaddada alwala in sallah biyu in yayi sallah da shi walau shakka fi salatihi yau da mutum zai shakku yana cikin sallah aha summa bana tuhuru sannan tsarki ya bayyana lam yusib ba zai sake sallah ba yanzu misali mutum ne ya san yayi alwala har ya shiga cikin sallan nan baya shakku ya fara sallan ya san yana da alwala yana cikin sallan kuma kawai sai shafu ya faɗo mar sai ya fara tunanin ni kan alwalan nan da nayi na shiga sallan nan anya bata karye ba ban kama ruwa ba kuwa yana ta shakku yana ta shakku to anan wancan ka'idan zai aiki a shakku la yuzaga me al yaqinu la yuzalu bi shakk yanzu nan ba shakku yake ba bayan ya tabbatar da yana da alwala sai mu ce kar ya fata wannan ibadar nashi ci gaba da sallan shi haka yana cikin sallan nan ko kan ya gama ko bayan ya gama sallah sai zahara turu sai tsarkin shi ya bayyana ya tabbatar da cewa yana da alwala to lam yuqit ba zai sake wannan sallah ba amma idan zai shuɗe da shakkun har ya gama sallah bai daina shakkun ba sai mu ce to wannan dole sai ya sake sallah ya sake alwala ya sake sallah amma in je yakini ya zo mar bayan shakkun na cewa yana da tsarki to wannan shakkun bai bata mai sallah ba shine ma'anar lam yuqit ba zai sake sallah ba wa mana ahadatun salatan kari ya hana sallah kaga tarifin kari da yi a nan ya sha bamban da tarifin kari da ake yi a cikin ainihin ƙananan littattafai zaka ji ko a halari zaka ji yana cewa guda uku min kubulin isnani min tubuli wa hiya arrihu wal kaza wal kaza shi anan kawai yace ma ka raja abin da yake fita ta hanyar al'ada kaga ya tattaro ma wa'annan abubuwan gaba ɗaya a nan ma da yake ma hadasin da yana nufin wannan abin da ya fita ɗin ta hanyar al'ada. Ya ce, Wamana hadasun salatan, hadasi, kamar yadda ake ya ce ne alkhariji ko? Ya ce, alkharijin mota da fiskiha, to irin wannan idan ya fito ya hana salatan yin sallah. Mutum ya yi alwala, kan ya yi sallah sai kai ya same shi. To yanzu ba zai yi sallah da wannan karin ba dole sai ya je ya sake komawa kan sarkin shi na alwala. wadawafan hakanan rashin alwala ya hana dawafi idan mutum kari ya same shi bai da alwala to bi halatta ya dawafi ba dole sai yayi alwala wa masa mushabin ya hana shafan alkur'ani alkur'ani cikakke mutum bai da alwala bai halatta ya shafa ba ko da makaranci ne sai dai juz'i ne ga makaranci ko kuma ga malamin da zai gyara wa in bi qabibin kuma shi qur'anin nan ko da da wani itace ba a ce wai a karka taba qur'ani ga nan itace ka rika ainihin nuna mana inda baki yake sai mu ce sai kai alwala ko kuma ka lafiyo mana qur'anin sai mu ce sai kai alwala ba wai dole sai ka dauki gundarin qur'anin ba ko ka taba shi da itace au ha yace wa amlahu da kuma daukan qur'ani haramun ne wa in bi ilaqatin koda da rafiyowa ne ba dole sai ka dauko qur'anin ka rungumo shi ba koda ka rafiyo shi ne a cikin gafaka in babu alwala bi halatta au isadatin ko kuma a ainihin tafkilo an daura qur'ani akan filo sai a ce ka kinkimo kiran ka dauko duk bi halatta ban je baka da alwala illa bi amti'atin usidat daidai idan qur'ani yana cikin wani kaya ne wanda usidat aka yi nufin daukan kayan ba qur'anin ba kamar yanzu misali mutum ne zai tafiya ko ya dawo daga tafiya yana da yan qur'anin shi da kuma sauran kayan shi ya sa a cikin jakan shi ya kulle za ka iya daura wa dandako in ka zo dan dako dauko min qur'ani za ka ce ko dauko min kayana ka dauko min kayana ne saboda haka yanzu kaya aka dauka ba qur'ani ba yawwa la bi amsi atin kusidat banda in qur'ani yana cikin kayan da kusidat aka yi nufin daukan kayan ba qur'ani ba wannan kam wa in ala kafirin ko da kafiri za ka iya daurawa saboda shi ma ya san ba qur'ani ya dauka ba kai ma ko ba qur'ani ka daurawa ta daura mar kayan ka ne wanda da qur'ani a cikin kayan la dirhamin amma ba a hana taba qur'anin da aka rubuta shi a cikin kuɗi ba kuɗi ne na ƙasa sai aka rubuta wani aya ko wani kalma daga cikin Qur'ani yanzu ba hana mutum ya taɓa wannan kuɗin ba dan cewa za ta auki ya za a rayu saboda haka ko kafiri ne dole zai taɓa inda wannan abin da ya taɓa din sunan shi kuɗi ba ya taɓa dan Qur'ani ba ne ya taɓa dan ya biya bukatun shi da wannan kuɗin ne wata wata tafsirin wanda littafin tafsiri shi ma ba a hana mutum ya ɗauka babu alwala ba tunda shi ma littafin tafsiri ai maganganun wasu ya zo ya shiga cikin ainihin alƙur'ani din walauhin banda allo allon da aka rubuta wani bangaren qur'ani a jiki li muallimin ga malamin da aka rubuta zai gyara allon wannan shi ma ko ba alwala zai iya dauka allon zai iya gyara shi wa mutanimin da mai neman ilimi wanda ya rubuta allon zai karanta ko aka rubuta mai zai karba ya koma abin shi wannan shi ma ko babu alwala zai iya dauka wa in ha'idan wannan kan malamin ko mai neman ilimin ko da yana haila zai iya ɗaukan ainihin shi wannan allon alkur'ani wa juzi'in hakanan sai kuma juzi'i wani ɓangaren qur'ani li muta'allimin ga mai neman ilimi a cikin shi wa in balaga ko da ya balaga ko da balagagge ne shi yasa ma za ka ga tsangaya sai a cire fatiha a ciki inda dai fatiha kowa ya haddace sai a cire fatiha a ajiya wani waje wannan ya zama juzi duk lokacin da zo za ka yi takaranta za ka ɗauka kai ai ba cikakken qur'ani ka ɗauka ba juzi ne qur'ani ba ba ai ba cikakken qur'ani bane bare kuwa eh an ka ce to fatiha ba ita wace ummul ummul ne ummul kalma ka cire uwa kuma yaya a gani saboda haka in aka cire fatiha aka ajiye sauran sai a bari a kan mu'amala da shi shine yace wa juzi'in li muta'allimi juzi'i na qur'ani wanda ba cikakken qur'ani ba li muta'allimin ga mai neman karatu kuma a tsangaya zai iya dauka ko ba alwala wa in balaga kuma ko da balagagge ne ya balaga wa hirzin sai kuma ainihin laya bisatirin wanda yake cikin suturan da ba abin da zai same shi wannan kan laya wa in jihadin ko mai haida shi ma za ta iya dauka yawwa layan ko qur'ani gaba ɗaya ne sai aka nade shi a cikin laya aka rufe shi yadda wani abu ba zai iya taba ainihin rubutun qur'ani ba to wannan za a iya dauka ko mai haila ce za ta iya dauka aha mu je ko ya isa